الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلام قال cikin kadan baya yi الحمد لله yayi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين يا ولهدي 18 ga watan Ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1436 wanda ya daidai da biyar ga watan bakwai miladiya shekara ta 2015 muna cikin suratul balad a karatunmu da muka yi jiya za mu tashi aya ta sha uku
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة
ثم كان ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
jiya mun karanta aya ta bayan aya ta goma sha uku wato aya ta sha biyu kenan zuwa ta sha ɗaya falakta hamal aqaba wa ma adaraka mal aqaba fakku raqaba cewan fala waɗansu suka ce laɗinan bi ma'ana hallan damana iktahamal aqaba dama ya kutsa da kansa akan abin da ake ce masa aqaba ita ce hanya Allah ya ce wa ma adraka mal aqaba ne sanar da kai a hanyar nan da ake ce mata al aqaba shine Allah ya ce faqqu raqaba shine yanta wayaye wato yanta bawa a samar masa da yancin sa ya daina bauta a karkashin wani kamar yadda Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yarda yayanta Bilal bin Abi Rabahin samar masa yanci daga mutanen Makka suna azabtar da shi suna cutar da shi musulunci abu ne mai lada babba mutum ya cire kudinsa ya fanshi bawa ya yantar da shi ya mai da shi ɗa sannan bayan kafurci ba cutar da ta kai kaman bauta kana ƙarƙashin wani sai yadda aka yi da kai a samar wa mutum da yancinsa kamar yadda aisha radiyallahu anha ta samo ma barira yancinta da tana ƙarƙashin bauta sai yadda aka yi da ita ta wannan hanya ce mai kyau aiki ne mai kyau ga musulmi in yayi au it'amun fi yawmin zi masgaba masgaba ita ce majja'a majja'a yunwa ta gama gari sagab alju yunwa majja'a zamanin yunwa lokacin yunwa ta magari to a irin wannan lokaci da ake yunwa a gari ko a ƙasa sai ka cire abinci ka ciyar da fakirai masu jin yunwa fi sabilillah kamar yadda Usman bin Affan yayi ya siyo raƙumi ɗari na abinci ya zo ya raba shi fi sabilillahi a lokacin da 'yan kasuwan madina suna so su saya ya ƙi sayar musu ya raba fi sabilillahi to wannan akwai lada babba kamar yanzu ne yadda fakirai maza da mata suke ta yawo cikin azumin nan suna kwaram suna roƙo ka cire abinci ka saya ka bayar fi sabilillahi akwai lada babba shine ita'amun fi yawmin zai masgaba ciyar da abinci a ranar da yunwa ta bayyana ko a lokacin da yunwa ta bayyana tsakanin al'umma yatiman za makarba ai za qaraba ciyar da maraya da yake kusa da kai ko yake kusa da ku a bashi abinci a taimaka masa aw miskinan za matarba ko miskinin da ya kasance saboda tsananin talauci kamar ya gafa da ƙasa baya da gida inda zai zauna sai dai gidan haya bai da abin da zai ci bai da mai taimaka masa to shine wani ake ce masa miskinan zamatar ba miskinan da ya futu-futu ba kayan sawa ba abinci ba gida to kai ka taimaka masa wannan duka yana daga cikin iktiham na al'aqaba shiga ciyarwa ayyukan alheri a tsakanin marayu da kuma matalauta thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama sannan game da ɗan uwansa muminai rika juna wasiya da haƙuri da kuma wasiya da cewa a rika jin ƙai a rika tausayawa ‘yan uwa babba ya tausayawa na ƙasa da shi mai mulki mai sarauta ya tausayawa talakawansa amma abun bakin ciki yanzu mun zo wani zamanin da masu iko masu mulki ba sa tausayin talaka asali ma dukiyan talakan suke kwacewa su ɗebe motocinsu su ɗebe kuɗinsu su tafi su basu a cikin talauci albashi ma gagara biya su kai kasashen waje su ta dankarawa a bankuna a tausayi wannan ya zama misdakan linnabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya gaskata abinda manzo Allah ya faɗa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba dukiya tsakanin talakawa tsakanin sahabbansa sai wani ya tashi ya ce hadhihi alqisma ma urida biha wajhullah ce wannan rabon da yayi manzo Allah yayi babu Allah a ciki an yi zalunci an bai ma wasu da yawa wasu an ba su kaɗan wasu ma ba a ba su ba alhali manzo Allah ya yi iyakan ƙoƙarinsa sai manzo Allah ya ce idan ni ban yi adalci ba waye zai yi adalci in dai ni manzon Allah annabin Allah ban yi adalci ba kuna tuhuma na da zalunci to waye kuma adali a cikin ku manzon Allah ce to shikenan za ku ga asara za ku ga zalunci za ku ga fifita kai in rayuwanku ta yi tsayi lokacin da waɗansu za su mai da dukiyan gwamnati ta zama tasu ya ce sataraunar asara shi ne son kai fifita kai masu sarauta za su mai da dukiyan gwamnati tasu da su da 'ya'yansu su yi ta jujjuyawa cikin ta yadda suka ga dama su tafi kasashen waje a dukiyan gwamnati su ɗauki hayan jiragen sama a dukiyan gwamnati su yi kyauta a dukiyan gwamnati su gina gidaje a dukiyan gwamnati su sayi manyan motoci a dukiyan gwamnati su sayi kayan kawa kayan karau a dukiyan gwamnati duk wannan da magabata ba sa wannan ba sa wannan da an kaga magabatanmu mutum ya sayi wani abu to sai dukiyarsa ta halal na albashinsa albashinsa amma ba ya ɗiba a baital mali treasury na gwamnati ba ba su haka umar ibn abdulaziz hatta gwalagwalai da matarsa ta zo da shi daga wajen babanta ya kwace ga baki ɗaya ya kai treasury ya ce ai a dukiyar gwamnati aka ɗiba aka bata wannan kuma ba halal ɗinsu ba ne ya kwace duka wajen matarsa ya mayar zinare azurma amma yanzu kun ga abin da yake faruwa matan gwamnoni a buɗe musu ofis a ɗauka musu irin special advisor nasu special advisor ɗin ana biyan su kuɗi tsububu su ma ana biyan su kuɗi tsububu duk a dukiyar gwamnati ake wannan babu shi a constitution na ƙasa babu shi a dokan gwamnati babu shi a dokan Allah zalunci kawai da son zuciya Allah zalunci ne da son zuciya Allah a cikin magabatan suka gabata akwai wanda yake gaya mini Allahu alamu yace daga cikin irin matan gwamnoni akwai waɗanda duk wata sai an ware musu miliyan 40 duk wata na Allah miliyan 40 ake ware musu a dukiyan al'umma a dukiyan jama'a dukiyan talakawa miliyan 40 kowane wata sai abin da suka ga dama sai tafiye-tafiye da suka ga dama sai abin da suka ga dama a ji a dan samu matan talakawa a dan ba su atamfa ba ta wuce ta miliyan ɗaya ba ɗan abinci a raba bai wuce na miliyan ko na dubu ɗari biyar ba a samu wasu matsiyata marasa tsoron allah mata ɗin masu shiga gidan rediyo ai wacce tana da tausayi wacce tana da tausayi ta yi wa mata kaza ta yi wa mata kaza tana da tausayi wannan abin da ta yi da dukiyan wane ne dukiyan asalinta na waye ba na al'umma ba ne to mai tausayin a ciki ta dauki miliyan arba'in talatin da biyar ta raba miliyan biyar yi ne tausayi shi ne tausayi a ciki miliyan talatin duk ya tafi a bukatun kashin kansu matan ayyuhan nasu an raba musu abin da bai kai miliyan biyar ba shi ne tausayi shi ne jin kai Allah abin da yake gudana kenan waɗannan abubuwa duk ran tashin kiyama za su bayyana kuma Allah zai yi hisabi zai yi kunci a kai zai yi hisabi zai yi kunci in dan majalisun mu ne constituency ɗinsa a bashi miliyan ɗari ko ɗari biyu zo ya aiki sai ya ki aiki ɗin sai je sayo mashin na miliyan biyar ko miliyan goma a zo a nuna a talabijin a rediyo a samu wani matsiyaci mara tsoron Allah ya shiga gidan rediyo talabijin ya ce ai honorable mai taimako ne ya raba mashin kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza alhali cikin ɗari abin da aka bashi ya raba na talakawa bai raba kashi goma ba ko ba kai ke gudana ba waɗannan abubuwa ran tashin kiyama duk za su bayyana da a ce su dawo da shi da a ce su dawo da shi ba nasu bane akwai albashinsu akwai allowance ɗinsu wannan na constituency ɗinsu ne na talakawa ne aka ce su raba suka zo suka raba abinda bai kai kashi goma ba cikin ɗari su ɗauki hayan 'yan barandansu shiga su dinga ƙarya suna yabansu ana yaudaran Allah ana yaudaran mutane Allah ya sauwaka ula'ika ashabul maimana waɗanda suke waɗannan ayyuka ciyar da miskinai a lokacin yunwa da ciyar da marayu mabukata da sauransu waɗannan wula'ika sahabul maimana ya sahabul yamin su ne mutanen kirki mutanen hannun dama waɗanda su karɓi littafin aikinsu a hannun dama don tashin kiyama amma wallazi na kafaru bi ayatina amma da suka kafirce ma ayoyin Allah suka ƙi ciyar da dukiyoyinsu matalakawa wa fakirai ba su taimaka wa marayu ba to hum ashabul mash'ama ai ashabul shimal su ne 'yan hannun hagun masu karɓar littafinsu a hannun hagun kuma irin waɗannan mutane alaihim narun musada ai mughallaqatun alaihim mutabbaqa wutar da sai bayan an sa su a ciki sai an rufe ta kirif ba wurin iska ba inda hayaki ma zai fita hayaki ya garkame su zafin wutan ya garkame su kurkukun su kenan shine musada Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu in gama da wannan sura suratul balad da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kuskuren da muka Allah ya gafarta mu
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
سورة الشمس مكية kamar yadda kuka sani duk yawanci surorin nan gajeru na ƙasa-ƙasa yawanci su duk a makka aka saukar da su tun gabanin hijira saboda ka ga kalmomin aya 'yan kaɗan amma suna dauke da ma'ani mai yawa sura tana da ayoyi kaɗan amma ma'anonin mai yawa take dauke da fasaha a ciki tunda mutanen makka suna gadaran su masu fasaha ne da iya magana da sai Allah ya gajiyar da su ta hanyar littafinsa alkur'ani saukar da surori gajeru ayoyi gajeru amma ma'anansu da yawa sai za ka ga aya ɗaya ka ji malaman tafsiri wajen goma ko saba da goma suna ta fassara kowa yana ba da ma'ana gwargwadon abin da ya fa'inta gwargwadon iliminsa haka suratu shamsi makiya ce tana da ayoyi goma sha biyar bi ma'ana wai ayoyinta gaba ɗaya goma sha biyar ne Allah ya rantsuwa ya ce wa shamsu wa duhaha tare cewan irin waɗannan ayoyi irin su wassama'i zatil buruj irin su wassama'i wa tariq irin su wan nazi'ati garqa da dai sauran irin waɗannan akwai malaman da suke kaddara cewa akwai mahazufi mahazufin shine rabbi kenan wa rabbi shamsi eh wa rabbi shamsi wa rabbi sama'i an gane cewan kenan Allah yana rantsuwa da ubangijin rana din da ubangijin wata din da ubangijin tauraron ba ita kanta ko ranan ba amma wadanda suka ce ba sai an kaddara ba Allah yana dama ya rantsa da duk abin da ya ga dama daga cikin halittansa dan adam ne ba bashi ba bashi dama ya rantsa da wani abincin halitta ba sai Allah wa shamsi wa duhaha Allah yana rantsuwa da rana da kuma in ta fitar da haskenta shine hantsinta wa duhaha an gane kenan wa shamsi wa dau'iha Allah ya rantsuwa da rana da kuma haskenta in hasken ne ma fito ake samun hantsi ko lokacin da ake sallan wa duha to Allah ya rantsuwa da wannan lokaci din wal qamari Allah ya rantsuwa da wata idza talaha idan ya biyo ranan in rana ta faɗi ba hasken ta ya tafi ba sai hasken mai kuma wata kaga iza talaha kenan in ya biyo ta Allah yana rantsuwa da wata idan ya biyo rana ya haskaka duniya shi kuma rana ta tafi wata ya zo duk suna aiki ma dan adam Allah ya rantsuwa da su wannan hari iza jallaha Allah ya rantsuwa da yini yini wanda yini yana farawa ne daga ketuwan alfijir daga ketuwan rana har zuwa faduwar rana haka Allah ke rantsuwa da yini iza jallaha idan ta ai iza zaharat iza zahara falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan tajalla huwa zuhur bayyana in rana ta bayyana gari ya waye dare ya tafi to Allah yana rantsuwa da wannan lokacin sa'annan wallahi iza ya gashaha idan dare kuma yazo ya rufe wuni din yanzu ba dare yazo ya rufe wuni ba ya rufe wuni to Allah yana rantsuwa da wannan lokaci din shine ya gashaha ai yugushi hal lailu Allah sake cewa was sama'i wa ma banaha Allah yana rantsuwa da sama wa ma banaha da abinda ya gina ta wasu kuma suka ce wa man banaha shine ma din kenan kaga ma anan mausula kenan ma ta zama mausula kenan Allah ya rantsuwa da sama da wanda ya gina sama kenan kenan waye gina sama Allah Allah Allah kenan Allah ya rantsuwa da kansa wanda suka ce wa ma bana da abin da ya gina ta me ya gina sama din ikon Allah wal ardi wa ma tahaha tahaha dahaha bi ma'ana basata basataha in aka ce dahaha ya shimfiɗa dahaha ya shimfiɗa duk ma'anar su ɗaya ne basata haka Allah ya rantsuwa da ƙasa da wanda ya shimfiɗa ta ko da abin da ya shimfiɗa ta duk ya ɗauka inda wanda ya shimfiɗa ta ne kenan Allah yana rantsuwa da kansa inda abin da ya shimfiɗa ta kenan da ikonsa da ƙarfinsa da iradarsa an gane wannan wa nafsin wa ma sawwaha Allah ya rantsuwa da rai rai ran mutum ran mala'iku an gane Allah ya rantsuwa da rai wa ma sawwaha da wanda ya daidaita ta ko da abin da ya daidaita rai din kamar yadda ya gabata dai ma din ko masdariya ko mausula duk malamai sun tafi akai ya daidaita halittanta hannayenka daidai suke ƙabofinka daidai suke kunnanka daidai suke idanuwanka daidai suke wani bai fi wani ba to Allah yana rantsuwa da wanda ya wannan aiki din shine shi Allah din fa alhamaha fujuraha wa taqwaha alhamaha bi ma'ana allamaha wa fahamaha Allah ya rantsuwa da ilimin da ai bayan Allah ya rantsuwa da da da rai da abin da ya daidaita ta Allah ya ce shine wadda ya sanar da rai ya ba ta ilimin sanin alheri da sharri fujuraha wa taqwaha kenan ya bayyana mata hanyar alheri ta bi ya nuna mata hanyar sharri ta nisanta ya nuna mata hanyar imani hanyar kafirci duk gashi nan sai dai aka biya mutum menene zaɓi yana da choice yana da zaɓi ko ka zaɓi hanyar kafirci ko ka zaɓi hanyar musulunci ko ka zaɓi aikin alheri ko ka zaɓi aikin sharri ya gama ya rage naka Allah dai bai bar mutum a duhu ba yawa in dai mutum yana da hankali a ɗabi'arsa ta ɗan adam to ya san alheri ya san sharri ya rage nasa haka sai sa Allah ya ce wa man ya'mal misqala dharratin khairan yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى to wani suka ce ga jawabin rantsuwa din nan qad aflaha man zakkaha shine jawab din qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha awwa bayan waɗannan rantsoyi da Allah ya da waɗannan abubuwa ya ce to kada abla haƙiƙa ya rabauta man zakkaha wanda ya tsarkake wannan rai daga shirka daga munafurci daga riya da zo ran musulmi a samu ta tsarkaka daga shirka ba ta haɗa Allah da wani mutum baya abu don a gani don riya an gane baya kuma munafurci zuciyarsa ta tsarkaka daga munafurci duk abin da yakan yi dukan yi ne don Allah to wannan suka wasu malamai suka shine jawabul qasam dai shine amsan rantsuwan da aka yi ai ba za ka yi rantsuwa kai ba haka kawai ba ko ai Allah bai rantsuwa haka kawai sai akwai abin da yake so ya tabbatar to wannan shine wasu malamai suka ce kada ablaha man zakka wasu malamai suka ce a jawabul qasmi mahzufun taqdiruhu la tuba sunna la tuba sunna yawmal qiyama cewa lalle za a tashe kuran tashi kiyama muku hisabi shine jawabin rantsuwan da Allah ya yi والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فعلها فجورها وتقواها قد أبلاها من زكاها شيني ko kada abla man zakka ko kuma la tuba sunna duk dai akwai malaman da suke tafiya cewa shine amsa na jawabi na rantsuwa din an gane wannan wa qad khaba man da saqiqa ya tabe ya halaka wanda ya cuɗanya ransa cikin halaka cikin shirka cikin aikin shari cikin sabon Allah ya halaka ya taɓe shine khaba eh ya taɓe ya halaka kazzabat samudu
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
الله يتي كذبت ثمود بتقواها حقيقة ثمود ومتانا النبي صالح عليه الصلاة والسلام sun ƙaryata manzancinsa sun ƙaryata annabcinsa sun ƙaryata saƙon da aka bashi sun yi haka ne bi tsaguwa saboda tsagawa shine tajawuzul hadd saboda ta'addanci suka ƙaryata annabi salihu annabin Allah manzon Allah duk aikan da ya je da shi saboda 'yan ta'adda ne haka Allah ce bi tsagawaha da ta'addancinsu ta'addanci ya ɗebe su suka karyata manzon Allah annabi salihu alaihi salatu wassalam eh ta'addanci idan ba sa ashiqaha lokacin da mafi shakawa mafi sharri a cikinsu ya tashi ya tashi ya soke taguwar da aka bema annabi salih ya soke ta ya soke ta waye sunansa da yawa masu ce kardaru bini salih shi ne a shiƙaha kenan tantirin ɗan iska tantirin matsiyaci ya ce shi zai iya ana neman wanda zai soke ce shi zai iya babban mujirimi criminal ya ce zai yi shi ba jin tsoro ba jin shakka ba ruwan zai ta an yi an gama nau da a ba shi lada shi zai soke na katan lahi bayan annabi salihu ya riga ya gaya musu faƙala lahum rasulullahi na katan lahi wasu ya ce musu wannan taguwan allah ne raƙuman Allah ne, ƙasan Allah ne, ruwan Allah ne, ku batta kar ku taɓa ta. Fazaruha ta akul fi ardillah wala ta masuwa bi su'in fa yakuzakum
قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمس فأتوها بسوء فيأخذكم فيأخذكم عذاب يوم عظيم النبي صالح يتي موسو wannan taguwan Allah ce kar ku taba ta laha shurbun walakum shurbu yawmun ma'lum yace akwai ranar shan ruwanku akwai nata yau ta sha gobe ku je ku sha ranan shan ta kar ku je ranan shan ku ba za ta zo ba don haka idan ranan shan ku kuna ganin ruwan da za ku ɗiba ba zai ishe ku ba har washe gari ku ɗiba ku tanada ku ɗiba ku tanada ran shan ta za ta zo ta shanye ruwan duka Allah da iko kafin washe gari ya sake bubugowa ya sake fitowa ya sake taruwa su kuma zo su sha wala ta masuha bi su'in kar ku tabbatar da wani wani mummunan abu fa ya akuza kuma azabu yawmun yawmin azim kar ba ku taba ta balle azaba na wata azaba babba ta zo taba ku eh na duk wa'azin nan da yayi qaddar bai ji ba Ah, ya فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين kaji ko wa ma kana aktsaruhum mu'minin faqaruha sai suka soke ta shi wannan ne kaddar din yaje soke ta fa asbahu nadimin bayan sun soke ta annabi salihu yace tamatta'u fi darikum thalathati ayyam eh zalika wa'dun فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب bayan sun soke ta annabi salihu ya ya tara su ya sanar da sai ce to shikenan Allah ya ce ku ji daɗi tsawon kwana uku three days notice kwana uku kawai duk abin jin daɗi abin da kuka tara ku yi ƙoƙari ku cinye ku yi komai kwana uku Eh, wa'adun gairu alƙawari ne ba tashi ba tashi to lokacin sai suka yi nadama kuma shine na Allah shine ayan da ka faɗa fa asbahu nadimin a lokacin kuma suka fara nadama me yasa muka yi haka taguwa na mu muka ce muka tambayi bawan Allah nan ya tsaga dutse dutse ba wurin fitowar taguwa bane amma muka roke shi ya roki Allahnsa ta fito kuma muka zo muka kashe ta kai mun fa yi laifi wannan nadama nasu za a karba Ah, it's too late too late sun makara ba za a karba ba ah wallahi ba za a karba ba din nadaman da za su yi ai an ce wa'adu ne gairu menene su ba tsare ba ba zai tashi ba duk nadaman da sai Allah ba zai karo halakarwa ne kawai shikenan da kwana uku ta cika to shikenan lamma jira da
فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز alqawiyyu alaziz kaji ko alqawiyyu alaziz Allah kenan mai karfi mabuwayi Allah ya ce lokacin da al'amarin mu yazo azaba ta so sai muka tsayar da salihu da sauran mu'minai dama an azaba ta zo Allah ka tsayar da mu in azaba ta zo Allah ka tsayar da mu yawo Allah ya tsayar da annabi salihu alaihi salatu da shi da sauran dukkan mu'minai ta amma sauran mutanen garin fa kafirai sauran mutanen garin fa kafirai
وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين
electric shock kenan eh aka yi musu tsawa ga tsawa ga girgizar ƙasa ga tsawon mala'ika jibrilu ga ƙasa da duwatsu aka girgiza su kowa sai ya kame kamar electric shock kawai ya kame ya yi fara an tafi daga nan kuma sai wutar jahannama Allah ka tsare mu كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ka ji ko Allah ce samuda sun kare ta mahalicin su azaba ya tabbata a gare shi ne bodan li samud azaba ta tabbata a gare su Allah ya halakar da su bayan halakar nan azaban duniya ga azaban lahira Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu faqala lahum rasulullahi manzon Allah annabi salihu sallallahu alaihi wa sallam yace musu na qatallahi wannan taguwan Allah ne wasu kuyaha ku batta da abin shanta shine ruwan da za ta zo ta sha ranar ta kar ku taɓa ta suka ce kai su ba zai yiwu ba dabba a ba ta ranar ta guda su ranar su guda su wannan walakanci ne ba za su yadda ba su ba za su shi ne aka kira kaddar bin salif aka yi lada da shi aka yi jinga mujurumi ashkaha kenan ya ce shi zai iya eh dubi Allah ya ce ya ce fa kazzabuhu fa aqaruha
فكذبوه فعقروها bari haka bari haka kun ga nan Allah da iko sai ce sai suka ƙaryata annabi salihu suka soke ta to mutum guda ne ya soke ta ya aka ce suka soke ta fa aka ruwa ba a ce fa aka raha ba ba a ce shi ka- fa aka ruwa suka soke ta suka soke ta aka ce gaba ɗayan su aka dada su gaba ɗaya maimakon mutum ɗaya ne kaddar ne ya soke ta ku me hikima nan kuke gani me yasa duk sun yadda da mazansu da matansu da yaransu duk sun yadda kun san aka zo faɗa da mai addini har yara ƙanana ana sa su sai yanzu masu zagin masu kokarin suna kuna jin iyayensu ne kawai wala har iyayensu suna ashar har iyayensu suna zagin mu wallahi tala iyayensu suna zagi matar ta yi zagi ƴaƴanta su yi zagi uban ya yi zagi saboda uban ya lakana musu a mu muna ji abin da ke fara ga masu zagi ga nan gida wallahi akwai wani yace akwai wata mata a gidansu kullum sai ta zage ni sai ta ayanta ma sun zage ni wallahi kai gani saboda mijinta tacaccen mujrimi ne yana fada da sunna yawa ya koya wa matar ya koya ma 'ya'yan to haka 'ya'yan kafirai suke a zamanin da can haka nan da azaba ta zo sai aka hada su da su da 'ya'yansu da matansu gabaki daya sai aka ce fa aqaru fa kazzabu suka ƙaryata annabi sallallahu fa aqaruha suka soke ta alhali mutum ɗaya ne ya soke ta amma saboda sun yadda kadaradu bi amalihi sun yadda da aikin da ya daga da aka ba su kunci gabaki daya haka da azabar ta zo duka ba wanda aka bari eh haka Allah ce fadamdama alaihim
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها wala yakhafu ولا يخاف عقباها to shi kenan to kaji damdama kai ma ka san damdama da kai ka san ai akwai wani akwai wani kowa ka jin larabci to damdama kenan eh damdama ma'anarsa shine halakarwa bayan halakarwa azaba ba wata rika bi ratatatatata in an buge su da wani a saki a buge su dama ba- da aka yi tsawa din ai an ce an yi ta gwara su bayan an gwara su tukunna aka daka su da ƙasa suka ji- rusuna da gwiwa suka kame a lokacin to damdama kenan eh Allah ya biyo musu da azaba azaba bayan azaba azaba bayan azaba halakarwa bayan halakarwa an yi hak- aka ma musu haka ne bi zambihim ai bi zunubihim saboda laifin su ba yi Allah ya zalunce su bane a'a wa ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah ba ya zalunci duk wadanda ga an halakar laifin su ne bi zambihim ai bi zunubihim an halakar da zai sakamakon menene laifin su sun soke taguwar Allah sun soke raƙuman Allah sun kare ta annabin Allah sun kafirce masa fasawaha to me ma'anan fasawaha akwai fasarorin malamai akai wasu kace fasawaha din nan bayan sun kame sai aka tsaga ƙasa da aka tsaga ƙasa suka afka sai aka zo aka bi ƙasa aka daidaita ta kaman ma ba a yi su ba sauran mumine suka zo suka hau kan ƙasa kawai suna bidirin su ba- ba ma gawan balle ta musu wari an wutar da su tona rami su yi kabari ƙasa Allah ya tsaga kawai wuf suka auka sai ƙasan ta dawo kaman sliding jone ka gane idan an buɗe an wuce ka kirif to haka aka yi musu shine fasawa kenan an gane an daidaita ƙasar kenan an yanzu da ba da ba kawar da su ba ta ta ya samu annoba ko gane mai cututtuka don za su yi ta wari a a garin a Allah ko sai wutar da mumine da ya tsaga ta suka gama afka kawai sai sul kawai shi kenan sulaidi kenan kamar sulaidi kirif fasawa kenan an gane wannan to wasu kuma suka ce ma'anar fasawa a da manyan da yaran da ƙananan da sarakuna da mata da tsofaffi to fasawa ha duk aka daidaita musu azaba ba wanda aka rage da kafirai da mujirmai da magoya bayansu a ce a wannan dan yaro ne a bashi a tun da dai shi ma dai to ya tafi ba a son ganinsa duk aka yi musu haka shine fasawaha daga yawanci wannan fasara akwai malaman ta suke tafiya akai ko aka daidaita su gaba ɗaya da azaba ko aka daidaita ƙasa akan su aka rufe ta kirif duk ya ɗauka wala ya khafu uqbaha bai ji tsoron abin da zai biyo baya ba to wai bai ji tsoron ba wasu suka ce Allah ɗaya kenan suka ce Annabi Salihu bai ji tsoron halakar da su da aka yi bacin wani abu da ya same shi bai ji tsoro ba an gane wannan wasu kuma suka ce a'a shi wancan kirimina din ne mujrimin abin da za aka halakar da su da ya soke ta bai ji tsoron abin da zai biyo baya ba ko ku gane bane ya shiga ko bai shiga ba duk ya shiga wasu suka ce a Allah ne da Allah ya halakar da su bai ji tsoron ko akwai wani wanda zai iya daukan fansa ba Allah ya ji tsoro wa zai ji tsoro a'a haka wala ya khafu uquba uquba shine abin da zai wato consequence ka san consequence ko abin da zai biyo baya to shi Allah bai ji tsoro ba dan ba abin da zai biyo ba ba wani consequence a sun tafi kawai trash su je shara ne kawai an an gama da su Allah ya tsare mu wannan sura suratul shamsu dama tana da aya guda goma sha biyar kuma alhamdulillah mun gama da ita yanzu muka fara mun gama abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sai ba mu ikon aiki da shi wa'azin da muka ji Allah sa mu aiki da shi kar mu karyata manzon mu kada mu saba mu Allah balle abin da ya samu wadancan ya zo ya same mu to ban san tayan ba lokaci akwai sauran lokacin akwai in babu lokaci ba sagiru eh mun nabra mai shiga sabon sura to shikenan ta bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلوى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى جزاك الله جزاك الله خيرا da da ka tafi na da ka karanta ɗaya ɗaya ɗaya kaɗan kaɗan ko yawa ta wannan saukan zuku kai yawa sai a yi takara a yi jita Allah ya ce wallaili idan ya gasha ita wannan suratul laili ta sauka ne a makka ta da cewa akwai ruwaya ta Abdullahi bin Abbas ko ta Jabir ne wata ke nuna cewa ta sauka a Madina. Dalilin kuma da ke ce ta sauka a Madina shine maza Allah yana yawan karanta ta sallan azhar da la'asar. To kaga a Madina ne aka ware sallan azhar da la'asar da magariba kamsu salawatu din nan. Sallan da ake a Madina kamar na filfile ne ba adadi su gwargwadon mutum yakan yi gwargwadon karfinsa. Ka daga ce dai akwai sabani a wajen inda ta sauka wasu na ce Madina wasu na ce Makka. Amma dai majoritin malamai suna tafi akan Makka ne. an gane yawwa saboda yanayinta da kuma ainihin yadda siyakin ta taho Allah ya ce a tana da ayoyi guda 21 ba kamar wadda ta wuce ba mai ayoyi 15 Allah ya ce wallaili idza ya gasha Allah yana rantsuwa da dare kenan in mun bi wancan idimari ɗin kenan wa rabbil laili idza ya gasha wa rabbil laili idza ya gasha Allah yana rantsuwa da kansa idan dare ya ya yi duhu wato ya rufe rana shine ya gasha sannan wannan hari Allah yana rantsuwa da yini idza tajalla lokacin da ya bayyana ai zahara kamar da gabatar zunan ba dadewa ba ko har muka ce walamma tajalla rabbuhu lil jabali to tajalla eh wannan hari idza tajalla idan yini ya bayyana hasken sa ya zo duhun dare ya ya tafi to Allah yana rantsuwa da wannan lokaci din wama khalaqa az-zakara wal unsa Allah ya rantsuwa da wanda ya halicci namiji da mace wato jinsi zakar shine jinsi na namiji unsa jinsi na menene na mace wannan duk halittan Allah ne to nan ma kaman suratul shamsi wa ma dinna in ma ta zama mausula in ma ta zama masdariya Allah yana rantsuwa da abin da ya halicci namiji da mace ko kuma Allah yana rantsuwa da wanda ya halicci namiji da mace shine kansa kenan an gane wa ma khalaqaz zakara wal unsa abin da ya halicci namiji da mace namiji da mace dinnan kuma min jami'il khalqi na halitta gaba daya kwari ne dabbobi ne aljanu ne mutane ne duk Allah ya yi rantsuwa da abin da ya halicce su da mazan su da matan su an gane wannan to me jawabin rantsuwan inna sa'ayakum la shatta to gobe anan zamu tashi inna sa'ayakum la shatta nan zamu tashi
assalamu alaikum wata bayar Allah ta haifar tulmanzani a cewa tana son wahala ta ta da addu'a ta ta cikin addu'a da ita da ya'yanta da jikokinta
Allah saka mata alheri ɗazuma wata mata ta aiko naira dubu biyu ta ce a bewa marayu to alhamdulillahi nan take akwai wasu marayu da suka zo nan wajen kusan wuri guda suna zaune a nan mun ba su dubu ɗaya ɗin dubu ɗaya kuma mun ajiye a wajen asusun malam sagero mun ba su ɗan abinci mun ce kuma su dawo su karɓi sutura insha Allah zuwa gobe haka nan waɗanda matan da suke taimakawa Allah ya saka musu alheri da yamma karatun yamma na ce gaskiya maza mata sun bar ku a baya wajen taimaka ma gajiyayyu alhali ku ne kuɗi yake hannunku ku ke saye da sayarwa so suna gidajen sai sun ɗanyi asusu ko sun ɗanyi adashi suke samu amma ko kullum zai shiga amma kuma mata suke taimakawa na sun fi ku imani ko eh mata sun fi ku imani ina gani ko sun fi ko sun fi ku tausayi ah ko da yake a gaskiyar magana mace dama ba ta fi namiji tausayi ko ba haka bane bari ba ku wani misali da ku gaskata ni idan kana da wata ‘yar uwa ko ɗiya a wani gari, to, in sha Allah duk yadda za a yi, za ta rika kawo maka ziyara daga lokaci zuwa lokaci. Amma ka gaɗa namiji mujirmi in ya shiga duniya, in ya shiga duniya, wallahi sai ya mutu a Lagos ko a Kaduna kana bauchi bai zo ba, ga sunan da yawa muna gani? A ce mutum tun, kai akwai wanda zai je wani gari, tun yana abin da kuruciya zai je ya aure har ya aihu ya mutu ba a san garinsu ba ma a nan bauchi ma ba ba ba kun tuna wani aka mai aka tambaya angon jaki ba ya zo ya tashi a wurin ya yi aure har ya zo ya mutu ga dukiyarsa ana tambayan ba a san garinsu ba ina da aka yi dukiyar gado haka mutane suke wani zai taso daga Nijar da ya zo nan ya zauna a nan Najeriya wallahi bari taɓa koma garin su ko ya je sada zumunci ba wanda ya tayi daga nan ya tafi wannan ce ko inugu ko amma wallahi mace ba ba ta haka sai ta zo ta ganka wallahi sai ta zo mata sun fi tausayi wallahi sun fi tausayi mata sun fi maza tausayi yawwa kuma mace indiyarka ne za ta iya abin da duk ta mallaka ta baka wani bai ci ba amma in namiji ne in kai wasa kun je kotu ma da shi ah wanda ya zo majalisin manzo Allah ya ce ya rasulullah babana ya kwace min dukiya wane ne namiji kun taba jin a tarihi wata mata ta kawo karan babanta wajen manzo Allah cewa babanta ya karbe mata dukiya ba ta ba shine manzo Allah ce masa ai anta wa maluka li abika ai da kai da wai da kai da kaya mallakan da kai da wuya mallakan me wuya da kai da kaya mallakan wuya ne manzo Allah ce masa da kai da dukiyanka duk mallakan babanka ne ai dan ya karbe dukiyanka ko menene ko ba ka bane da baka zo duniya ba ka samu dukiyar waye sanadiyar zuwan ka duniya oh aka gaskiyar maza mata sun fi maza tausayi amma namiji in kai wasa an yi balle ya tafi wala har ka mutu ba zai dawo ba na ce muku wannan gashi nan burjik wani zai tafiyarsa har uwarsa ta mutu bai dawo garin ba har babansa ya mutu bai dawo garin ba yana can uwa duniya ko yana neman arziki ko yana tsayarsa bai dawo ba amma mace wala zai wada ko aure take yi bayan shekaru kaɗan ga ta zo ta gaida iyayenta ta ta gaida suke amma namiji gaskiya babu ah kai wadda ma aka ce uwarsa ta yi fushi da shi a zamanin maza Allah har aka maza Allah yayi da shi kalman shahada yayi gagara aka samu akwai tsakani sabani tsakaninsa da mahaifiyarsa wane ne shi namiji ne kun ta wajen mace haka wallahi mata suna da tausayi sai yasa ni na san ku ba ba ku da shi bane rashin tausayi ne kawai a to amma za ku mutu kuma ku bari ayan naku ayi ko ba ku mutu ba ku mutu kuma ba wadda eh haka Allah fara cikin suratul waliyakashal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'aban khabu alayhim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida gashi ma yace kuma ku ji tsoro da ku mutu ku bar ƴaƴanku a baya kamar yadda waɗancan suka mutu suka bar ƴaƴansu kuma za ku mutu ku bar naku ƴaƴan kuma ba wanda zai so ya mutu ya bar ƴaƴansa su tozarta ba wanda zai mutu ya bar zuriyarsa su tozarta ba za ka so haka ba dan sun tozarta shikenan sun fita yace ba su samu damar yi maka addu'a ba ma wala in kaga danka ya nutse yana maka addu'a sai ya samu rayuwa kyakkyawa shine zai tuna da kai yanzu waɗannan ƴan shaye-shaye din akan titi ƴan tsara suka sun tuna da kansu ma balle suna da iyayensu su musu addu'a ba zai yiwu ba amma iyalan kan kabar cikin lafiya cikin komai za su tuna da kai su maka addu'a lokacin bayan mun mutu ba abin da muke bukata sai addu'an yaya din sai gaskiya mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah na'am
a wannan takardar ma dai ita ma ta taimako ta amma dai yanzu komai a cikin takardar ba an ce dai ga wannan a baya marayu da fatan Allah a wanda bane banda wannan ba eh wata takardar ce daban kuma eh akwai wannan ba ko da muka same ta a cikin atamfan kuma ina jin ba kawo ta sanan ba a ok ba kawo da nama wani takardar ta zo cikin takardar tambayoyi ne eh to ta ma ba komai a jiki an ce dai ga wannan ita ce daga mu gani na ganta akwai atamfan an kai gida atamfa Ba ya ce eh A'a.
daga gida ne aka turo ta akwai atamfar Ana Allah ta- saka ana da maka umma ne.
ga wani gane ba ta daura ko an dauki abun ne a'a an kai wato ka san A'a.
da suka yi ne sun yi A'a.
haka ne suka sa cikin atamfan a cikin zani kai baka ganta ba A'a, da zani, muka ji a'a.
aka dora ta masa aka ganta shi ne ce to ai ko a karanta ta.
Oho, oho.
Yawa, to shi.
Wannan wata mace ne.
To, wannan kuma marayu.
ita ma mace ne ko haji ko maza kun ji kunya
Salamu alaikum wani kuma na cewa ya ji bayanin da kai jiya game da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda shi ma ya ji wani malami a can garin su birnin kudu Eh, ya taɓa yin sa shi ma sai dai ya tsaro yana wannan bayani sai dai ya kawo wasu ka'idoji waɗanda yake son kai masa ƙarin bayani a kai eh, wanda yake wal al-ittifaq fil asma'i la yastalzimu al-ittifaq fil haqa'iq nan na biyu kuma kullu ha- kullu mukhtalafa a azatu ikhtalafa ikhtalafat sifa kuma wannan na karshe cewa al-qawl fi fi zati al-qawl fi sifa eh, wannan duk yawancin maganar shekul islami ne ai. Maganar shekul islami ne na wannan nawa ta ba ɗari biyar ne to ga yawa ta sai ka ajiye dama malam eh, sagiru shi ke tara kayan marayu ɗin nan wadda ta ba da ɗari biyar ɗin nan, Allah ya saka mata da alheri Allah ya biya ta eh nan na cewa yake al-ittifaqu fil asma'i la yas la yastalzim al-ittifaq fil haqa'iq eh abinda ake nufi a nan shine idan suna ya daidaita to ba lalle ne kuma ya daidaita wajen hakika ba bari ba ku gajeren misali sauro yana da kafa ko kai ma kana da kafa ko in ce duk sunanta kafa giwa tana da kafa kiyashi yana da kafa duk kuma duk sunansu mai kafa to amma dai za su zama hakika iri daya a'a don haka dan an ce Allah yana ji kai ma kana ji hakika jin jin ku ba ɗaya bane ni yanzu abin da ya nisa da ni zan ji Allah fa dan an ce Allah basirun ne ni ma basirun shikenan sai yaltazim kenan mu zama ganin mu ɗaya da Allah babu ba ɗaya bane za ka shirka ba za ta shigowa wajen wannan ba an gane wannan yawa ko mu tsakanin mu nan kana da yatsu wani yana da yatsu tsayin yatsun ku ɗaya ne kana da kafa yana da kafa tsaye kuke to shine wannan kaida al-ittifaqu fil asma'i la yastalzim al-ittifaqu fil haqa'iq dan suna ya daidaita ba lalle ne hakika ta daidaita ba don an dangana Allah Allah ya dangana ma kansa a dubi ne ke cewa inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtalihi waja'alnahu sami'an basira Allah ba ya faɗi yadda ya halitta sai ce mun sanya shi mai ji mai gani kuma Allah da ya zo kansa ya ce wa huwa sami'ul basir Allah ya dangana ji ma kansa ya dangana gani ya kuma dangana ma dan adam ji da gani kana nufin su zama daidai ne a laysa kamislihi shay'un wa huwa sami'ul basir sai ya kamata yan bidi wannan tambayar sa da mun ya kamata yan bidi su gane don an ce Allah yana gani mutum yana gani baya cewa kenan an nema ma Allah abokin tarayya a na ba ku misali da kafan sauro da kafan giwa duk kafa ce amma daidai suke ina ba na hada ba jikin giwa da jikin sauro duk jiki ne dan maraya ma da ya zo magana agogo ya ce da agogon sule talatin da agogon jika talatin duk in da kira sunan menene sunan su duk agogo ko ba agogo ba ne amma darajarsu da kima za ta zama da amma sunan su ba duk agogo an gane wannan? tayi كلما اختلف الذات اختلف صفة haka ne haka ne in dai zati ya sha bamban to sifa ma ta sha bamban zatin giwa da zatin sauro daidai suke oh ta yi sifa ma ta sha bamban an gane duk waɗannan ka'idodin in ka bi su kusan duk abu ɗaya suke karantarwa sai wanda ya kawo daga daga wannan wadan magana shawul islami na ibnu taymiya yake cewa alqawlu fi zati kal qawli fi sifa eh abun abun da ka tabbatar ba Allah wajen sunansa shi zaka tabbatar masa menene wajen sifarsa in ka gudu a wajen wani sunan Allah ka gudu to za ka je ka kawo wani to abinda kake a gudu a wajen sunan nan ma shi za ka je ka fada a wani sunan da ka kawo kai da kanka in ka gudu in ka in Allah ya tabbatar maka kansa wata suba kake tabbatarwa ka je kawo wata wata suba dan kana gudu kar ka nema ma Allah abokin tare a wancan suba din to wannan ma da ka je ka kirkiro za ka samo wannan abun shirkan da kake gudu ka same shi a ciki kuma wannan da ra'ayin kanka ne ai mun ba da misali wannan ma shekaran jiya nace na ba da misali in aka ce ma hannun Allah sai ka fassara ta da ne ƙarfin Allah cewa kana nufin kace hannun Allah kamar ni ina da hannu Allah yana da hannu ko kai kana da hannu Allah yana da hannu sai kana jin kyaman ka dangana hannu zuwa ga Allah sai ka fassara da ƙarfi sai to in ƙarfin ne ma ai Allah yana da ƙarfi kai ma kana da ƙarfi giwa tana da ƙarfi sauro ma yana da ƙarfi ko ba haka bane to in haka ne kaga an samu kenan ne shirka din da kake gudu ka zake fadawa cikin sa saboda haka dai abin da ya shafi babin tauhidi wannan gaskiya yan bidiya sun bata a ciki kuma kamar da kuka sani rashin karantarwar malaman sunna ne haka nan sufofin Allah ba a tawilin su yadda suka zo haka yake tafi da su ana mutum Allah saka masa alheri lokaci yayi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik da Allah fita a hankali